الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والاختيار العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ايها الشهيد بعيرنا بهذا المحضر وانصار به بنظره الجاريه لنا بالظفر يا أخوة، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
yau 21 ga watan ramadan hijirar sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana alif dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da a ashirin da biyu ga watan april 2022 ranar juma'a za mu tashi daga inda muka tashi cikin tafsirin wanda da azabi ƙarƙashin faɗin allah tabaraka wa ta'ala ya yi wani zai amuru bismillah zikiran kafira وسبحه بكرة وعسيلا نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصفهوه بكرة وأصيلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعسيلا آه Allah ya ce ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah uzkurullaha zikran kathira ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ambato da yawa wa sabbihuhu bukratan wa asila sannan ku yi tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala da safiya da kuma yammaci a alaka da ke tsakanin wannan ayar da ayoyin da muka fassara jiya shine idan ba mu manta ba Allah ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kana nabiyyi min harajin fi ma farada Allah la sunnatu Allah fil ladina khalu min qabl cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai kada ya damu akan abin da munafikai za su dinga faɗa a kansa cewa ya auri matar Zaid to wannan abin ya damu musulmai abubuwan da kafirai da munafikan madina suke faɗa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ga musu ku rabu da duk wa'annan a maganganun nasu ku koma zuwa ku dukuba zuwa ga ambatan Allah ya yi wa dazina amanu zurna zikran kathira ya ku wadannan kuka ba da rijiya ga Allah ku ambaci Allah ambato mai yawa wa sabihu bukratan wa asila ku yi kuma tasbihi ga Allah safiya da yammaci faɗin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya yi wallazina amanu zikrullahi zikran kathira ambatan Allah ambato mai yawa ya kunshi ambatan Allah da bakinka ya kunshi ambatan Allah da zuciyarka ya kunshi ambatan Allah da gabobinka idan aka ce ka ambaci Allah da bakinka shine duk waɗannan nau'ika na zikirai kama da abin da ya kama da karatun alkur'ani ne salatin manzon Allah ne la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar da dukkan wani azkar da suka tawo da wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan ka kudurce Allah a zuciyarka a duk inda ka tsinci kanka ka tabbatar cewa Allah tabaraka ta'ala yana tare da kai dan haka hakan zai taimake ka wajen kin sabawa Allah tabaraka ta'ala sannan ka aika ka ambaci Allah da gobinka abin da ya kama da sallah abin da ya kama da zakka abin da ya kama ga azumi abin da ya kama da hajji kai abin da ya kama da umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki abin da ya kama da kyakkyawan magana tsakaninka da mutum kyakkyawan mu'amala tsakaninka da dan uwanka musulmi duka wannan ya kunshi ya kunshi ambaton Allah tabaraka wataala ambato mai yawa a cikin alkur'ani yawanci zamu ji Allah tabaraka wataala yana cewa udkurullah zikran kaseera ku ambaci Allah ambato mai yawa a malamai suka ce hikimar da ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a ringa ku ringa ambato mai yawa saboda shi zikiri aiki ne wanda ba shi da wani wahalar ne bai kai sallah wahala ba bai kai azumi wahala ba ba zai kuma zakka ko haji sannan za mu iya tsintar kanmu harkar kasuwancin mu ta hana mu bautawa Allah yadda ya kamata harkar neman karatu mu ta hana mu bautawa Allah yadda ya kamata abin da ke harkar zamantakewar mu da iyalin mu ko makwabtan mu duk hana mu ambatan Allah a kai bautar Allah nawa ne daga cikin suke zaune a majalisa a kira sallah amma su kasa tafiya cikin sallah nawa ne ba su zaune a majalisa suna zaune a gida amma suna jin kasala su tashi cikin sallah amma da yake Allah tabaraka wa ta'ala mai rahama ne ga talibai sai ya ce to shikenan idan kuna tsaye ko kuna zaune ko kuna kwance ko kuna cikin tafiya ko kuna cikin harkar zama ko kuna cikin wani kowane irin hali ku tafi kan kwaye ku ta ambaton Allah allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar zikirin Allah shawara da Allah ta'ala an yaki shine kofar samun walitaka duk wani wali da ya taka mukami na walitaka ainihin mukullin kofar shi ne yawan ambatan Allah tabaraka wa ta'ala zikirin Allah shi ne yake janyo mutum ya waye gari ya nemi zunubi a tattare shi ya rasa zikirin Allah shi yake janyo wa mutum rahmar Allah da gafararsa zikirin Allah shi ne yake saukar da nutsuwa a zuciya Allah ya cewa ala da zikirin lahi tadma innal qulub da ambatan Allah ne zukata suke suke samun nutsuwa bari saboda muhimmancin fa zikiri ne Allah ya ce ko da a yaƙi ne kuka haɗu da maƙiyanku ka ku ƙiyan bajan Allah ya yi wanda zina amanu idan laƙi sun fi akan sarbutu wa zurlaha kafiran la'allakum tuflihuna idan kuka haɗu da maƙiya a daga kada hakan ya sa ku tsorata kada hakan ya sa ku shiga tunanin wani ba a'a a nan ma wannan lokacin ku yi ƙoƙari ku tabbata kuma ku ci gwada ambatan Allah a ambato mai yawan gaske ya ishe mu girman zikiri Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fadkuruni azkurkum ku ambace ni zan ambace ku ya ishe mu girman zikiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya ce a cikin hadisi kursi man zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairun min mala'ihi wanda duk ya ambace ni a zuciyarsa ni kuma zan ambace shi a zafi wanda duk ya ambace ni a cikin taron jama'a kamar yadda nake nake juma'a da wazifa ni kuma zan mashi zan ambace shi a cikin taron jama'ar da ta fi tashi jama'ar wata kan yawa a ta fi tashi jama'a wata kan alkhairi shine taron wata kan mala'ikun Allah duk ibadu duk ibadun da Allah ya wajabta wa halitta babu wanda ya fi sallah girma to amma Allah ya ce sallah ita ma ba ta tsayuwa sai da ambatuna wa aqimus salata da zikiri ku tsayar da ku tsayar da sallah amma fa da ambatona to daga nan ne zamu tabbatar cewa lallai ambatan Allah abu ne mai girman gaske sai da Aisha radiyallahu anha a cikin hadisi ingantacce an tambaye ta aka ce ya halin manzon Allah yake ta ce kana yakurullaha fi kulli ahyanihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambatan Allah a cikin dukkan lokutansa ya zo a cikin jawahir ma'ani a cikin tajwid da sai Ali al-Harrazi al-Barada yake da wani mashawarci ya rabbi Allah ana yake duk lokacin da ka gan shi in ka ji ya shiru to ba abin da yake sai salatin annabi sai sai ambata a sai shi ba abin da yake shi rabbi Allah ta'ala an yana cewa fa waqti wa sa'ati tarasu li dhikrihi salatan wa madhan min al-sarf jannama yadda wannan zaka tabbatar cewa a ashe hakika zikiri wani abu ne wanda yake mai girma mai girman kadari a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa sabbihuhu bukratan wa asira ya ce ku yi tasbihi ga Allah a safiya da yammaci abin tambaya a shi ne tasbihi bai cikin sallah a kai akwai bai cikin zikiri yana cikin zikiri amma Allah ya yi wa nabi na amalin sallah zikirin ka sai sanan kuma sai ce kuma wasan ne wannan a dubga ta larabci akwai abin da ake cin shi adatul khas min al'am wata kan zaka idan ka tattaro abubuwa kamar da su a dunkule sai ka duba ka ga wanne ne wanda ya fi girma a cikin abubuwan sai ka ɗauke sai ka ceto sai ka faɗi sunansa shi daban misali Allah tabaraka wa ta'ala a hakkin da ranar da kadin ne yake tanazzal mala'ikatu war ruhu ko mala'iku da ruhu suna sakuwa ruhun bar mala'ika bane ba to amma kuma ya sa aka ambace shi daban saboda shi ne shugaban mala'iku dan haka ashe a cikin malamai suka ce ashe a cikin nau'i na zikiri ba shi daya tasbihi shi ne mafi girman zikira shi ne mafi girman zikira shi sa da aka ce uzkurla zikiran kafira sai ce kuma wasabbi hau bukuratan wasila bi ma'ana ku ambaci Allah ambaci mai yawa tun balle ma ambatan da kuke yin tasbihi maulana bashir tijar radiyallahu anhu Allah ya saka da alkhairi in to rai kale ku haka ba a san a dariƙa ta da nan jinja ya muku ita idan kuka yi istighfari kuka kuka yi salatin annabi ba zan bari da kun yi tasbihi sai ku ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin an fahimta a shi kansa kalmar tasbihi a nan malaman tasiri sun kasu kashi biyu a kan wai ne tasirin ma da Allah ya yi da wasan ji ko kuma kasa ma'azira ku yi tasiri da safiya da yammacin me tasiri wani sun tafi akan abin da ake nufi da tasiri shine wannan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wai sallan suka ce a'a ba shi bane abin da ake nufi da tasiri a nan shine sallar asuba da sallar la'asar ana nufin wancan zikirai baki ɗaya tasirin yana ciki amma wannan wasabi ko kan ana nufin ku yi sallah asuba ku yi sallah la'asar abinda isa kuwa shine yawan fadin Allah cewa idan yake aikin zai zai ce wasabi bukratan wa asila wani lokaci ya ce bukratan wa ashiya sai aka ga cewa ai a cikin bauta da ake na salloli salloli guda biyu da ake da safiya da yammaci shine sallar asuba da sallar wata kalla asar kuma duba da ganin muhimmancin su masu ƙarfi domin duka malaman tafsiri sun tafi akan cewa faɗan Allah hafizu ala salawati wa salatu wusta wa qumu lillahi qanitin wani sun tafi akan cewa sallar al'asar ne wani sun tafi akan cewa sallar asuba ne daga daga cikin su kuma suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawan ba yana yawan ba da muhimmanci mutane su dinga muhimmantar a sun gaba da muhimmanci ga sallar asuba da sallar la'asa da dai sauransu amma dai idan duk aka tattare abin da dai ake nufi wasu sabbin lokacin wasila ku ambaci Allah ambato mai yawa sannan ku yi tasbihi ga Allah a safiya da yammaci ku ambaci Allah a safiyan ku ku ambaci Allah a yammacin ku wallahi da a ce wannan ayar kadai take a bar da muka sani mu yanka da tijaniya da wannan ayar kaɗai ya kamata a ce kada mai wasa da ɗariƙar tijjaniya saboda a duk ɗariƙu babu wata ɗariƙa da ta zo ta koya maka bauta ma Allah da tashiya bauta ma Allah da yammaci in ba ɗariƙar tijjaniya so tijjani ce ka yi salatin annabi ɗari ne ka yi abin da ka yi fara ɗari salatin annabi ɗari la ilaha illallah ɗari da safe haka zalika ka yi da yamma kuma duk inda Allah yake ambaton irin waɗannan za a ga cewa yana gaya yana faɗan waɗansu mutane ne waɗanda suke bauta ma Allah kuma bautar ta zikiri bautar ta zikiri dan ta kuma da safiya da mace yana cewa wa zkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunan jahri min alqawli bil gudwi wa la sali wa la takun min al ghafilin wa zkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka kai zikiri wa zkur rabbaka fi nafsika a zuciyarka kaga annan zikirin da aka ce kai a zuciyarka wani zikiri ne wanda ba a bukatar wani na kusa da kai zama su tadarru an kana ne kaskantar da kanka wa khifatan kana ne jin tsoron Allah wa khifatan wa dunal jahari min al qawli sannan idan zaka yi zikirin kada ka ringa ambatan kada ka ringa bayyana zikirin bil gudui wal asali ka ringa yin shi da safiya irin wannan zikirin kuma ka ringa yin irinsa da mace da Allah menene wannan bambancin sa da lazimi ne wannan hajjar wazkur rabbaka fi nafsika tadarru an masifatan wa dunya al-jahl min al-qawl kada ka bayyana ba ka nake ba mu kadai muke idan mun gama zamu ja kowa ya gefe yana yin lazimin sa kuma a zuciyar ka kake wa dunya al-jahl min al-qawl kada ka bayyana ma magana da kake bil guduri da safiya wal asal kuma da yammaci menene yau wannan saboda girman haka manzo Allah Allah ya ga mushi واصبرنا نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عن تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره إيه رضا yace manzo Allah ka haƙo ko kai ka ringa zama tare da wanda suke ambatan Allah da safiya da yamma wannan ne bambancin lazumin safin mu da ne mu a wannan sannan kuma Allah ya ce wasabbihu bukratan wa asila ko ku yi ku ambaci Allah ambaci na tafi a safiya da mace idan waɗannan ayoyin ku kaɗai su ne abin da muka tsinta a cikin ɗariƙar tijjaniya bai kamata a ce mu yi wasa da lazumin mu na yamma ba bai kamata a ce mu yi wasa da lazumin mu na safiya ba نعم
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعبد لهم أجرا كريما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد للمؤمنين أجرا كريما هو الذي يصلي عليكم yace shine wanda yake salati a gare ku wa mala'ikatu tare da mala'ikunsa li yukhrijakum min az-zulumati domin ya fitar da ku daga duhu ila nuri daga duhu masu yawa ila nuri zuwa ga haske guda daya ya zo da kuma zuwa da nur wa kana bil mu'minina rahima hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai jin kai ga mu'minai tahiyatu yawma yalqawnahu salam gaisuwar su su wa'annan mu'minai ranar da za su haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala shine salam shine aminci wa adda lahum hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada musu a lada mai girma a nan allah ya ce huwa lalzi salli alaikum shi ne wanda yake yi muku salaci wata kan allah ta wa ta'ala shi yake yi mana salaci wa mala'ikatu kuma mala'ikun allah suke mana salaci akwai bambanci tsakanin salatin allah zuwa gabawa da salatin da mala'iku suke mabani salatin allah zuwa gabawa shine rahmar allah ta wa ta'ala da zai yi wa bayi amma salatin da mala'iku suke yi wa bayi shine nema wa bayan Allah gafara kamar yadda za mu sani inda Allah yake cewa allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim sai yace mai wa yastaghfiruna liman fil ard wa innam waɗanda suke rike da al'arshi mala'ikun Allah waɗanda suke rike da al'arshi wanda suke yi ma Allah tasbihi suke kuma gode wa Allah sannan kuma suna nemar wa mutane muminai gafara to kenan daga wannan ayar sai maka fahimta cewa wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu shine Allah da yake muku salati tare da malaiku shine salatin Allah gafararsa salatin da malaiku suke yi wa bayin Allah nema musu gafaran Allah li yukhrijakum min az-zulumati ila an-nur domin ya fitar da ku daga cikin duhai ko duhu masu yawa zuwa ga haske ya fitar da ku daga cikin duhun kafirci zuwa duhun zuwa hasken imani ya fitar da ku daga cikin duhun jahilci zuwa ga hasken ilimi ya fitar da ku daga cikin duhun bata zuwa ga hasken shari'a idan muka lura a cikin alkur'ani za mu ga Allah tabaraka wa ta'ala yana yawan ambatan duhu da sigar jami da nuna duhu da yawa sannan kuma sai ya kawo haske da siga guda daya wani waje za mu ji Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa Allahu waliyyu allazina amanu يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سواء الله ولي الذين آمنوا الله شيني مجبتين لمرن وعند سكي إيماني يخرجهم من النور من من الظلمات إلى النور shine ubangijin da yake fitar da muminai daga mai minas zulumati daga cikin duhu masu yawa ila nuri zuwa ga haske guda daya wallazi ne kafaru awliya'uhum at-tagut su kuma wanda suka kafirce suka kafirce suka kafirce ma Allah madbancin lamarin su sune gumakan su yukhrujuna min an-nur suna fitar da su daga haske guda daya illa zulumati zuwa ga duhu masu yawa a wani waje zamu ji Allah tabaraka wa ta'ala ya cewa alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda waja'al min zulumati wan nur godiya ta tabbata ga ubangiji wanda ya halicci sammai da karsai waja'al az-zulumati sai sanya duhu masu yawa ko ya da shidu masu yawa wannan sai ya samu kuma sai guda ɗaya eh to shine malamai suke cewa me isa a cikin alkur'ani za mu ga inda Allah zai hada duhu da haske za a ga duhun yana da yawa amma hasken yana guda ɗaya ne sai suka ce saboda shi tafarkin Allah guda ɗaya ne tak shi kuma tafarki na shaitan hanyoyi ne daban-daban daban in ka bi su kuma aya alkur'ani za ta ƙara tabbatar mana da faɗin haka shine inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili wa anna hadha sirati mustaqiman wannan tafarkin nawa guda ɗaya tak ku bi shi wa la tattabi'us subula kada ku kuskura ku bi tafarki tafarki daban wanda za su raba kawunan ku ba sai da ku ana fahimta a wallahi sallallahu alaihi wa sallam yakhdukum min az-zulumati ila nur wa kana bil mu'minina rahima hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance mai rahama ga jin kai ga jin kai ga mu'minansa wanda rahmarsa wanda ta riga fushinsa yana cewa sabaqat rahmati ga nabi rahmata ta rigayi fushina yana cewa kuma wa rahmati wasi'at kulla shay'in rahmata ta game ko ina rahmata ta game ko ina dina to anan abin da yake nufi akan cewa rahmata ta game ko ina amma anan kuma yace wa kana bil mu'minina rahima ya kamata mu tambaye kanmu Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay'in ramata ta game ko ina da ina komai da komai da musulmi da kafiri amma kuma nan yace wa kana bil mu'minin rahma ya kasance mai jin kai kawai ga mu'minai yaya bambancin abin yake bambancin abin suka ce rahmar Allah da ake nufi wancan ta wa rahmati wa ta'ala kullu shay tana magana akan rahmaniyar Allah baki dayanta wanda za ta take taimakawa musulmi da kafiri salihin bawan Allah da da azzalimin bawan Allah kaga cewa mutum yana zaune rayuwa mai kyau mutum yana zaune walau musulmi ne walau kafiri ne yana zaune rayuwa mai kyau rayuwa kyakkyawa a tare da haka kuma a bai janyo ya samu wata matsala da wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba to wannan ita ce ramar Allah ramar Allah da yake sa musulmi da kafiri mace ta dauki ciki ta haife shi saliman galiman ramar Allah na kasa wata rahmar Allah a rahmar Allah wanda ta gani ko ina da musulmi da kafiri idan Allah ya ta saukar da ruwan sama za a ci iya musulmi ne za su samu wannan ruwan ko har da kafirai idan Allah ta rakwata Allah ya sa ya ta fitar da sirrai daga cikin gonaki ba za a ci iya iya kafin musulmi ne za su ci abincin nan ko har da kafirai to wanda ita ce wa rahmaci wa sa'atul shari'a wa kana bil mu'minina rahima wannan kuma da Allah ya ce rahama ya kasance mai rahama ga mu'minai su kadai wannan wata rahama ce ta daban da iya mu'minai ta shafa za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana roƙan Allah irin wannan rahmar yana cewa Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعفي وتبيض بها وجهي وتصلح بها ديني وتزكي بها عملي وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وترفع بها الفتن عني الفتن عني وأصلني بها من كل سوء يا سميع الدعاء wannan wata rahama ce wanda iya mumine kawai ta kunsa wannan kenan waccan kuma tawa rahama ce wasu akila shai ta game ga mumini da kafiri da mai kirki da mara kirki baki daya tahiyyatuhum yawmal qawli wa salam hakika wa'annan wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi marama su ranar tashin kiyama ranar da za su haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala gaisuwar su ranar shine assalamu assalamu assalamu alaikum ne gaisuwar su baki daya idan aka ce assalam ta kunshi duk wani duk wani kwanciyar hankali duk wani abin da yake kishiyar tashin hankali kishiyar musiba kishiyar imtihani kishiyar duk wani abin da zai ɗaga wa mutum hankali shi ake nufi da aminci sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ga mana a alkur'ani gurare daban-daban da yake nuna cewa 'yan aljanna fa su gaisuwar su a aljannan nan assalamu alaikum ya ga can a cikin yasin inna asabal jannati yawma yawma idin fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin ala ra'ik muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum fiha ma yad'un sayatun salamun qawlan min rabbir rahim cewa aminci ne daga wajen ubangijin talikai za mu ji wani waje yana cewa wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar sune lokacin da yan aljanna suka shiga cikin aljanna za ka ga mala'iku suna shiga gurin su suna ce musu aminci ya tabbata a gare ku wani waje za ka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtiha al-anharu fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanaka allahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin cewa lalle waɗanda suka imani suka yi aiki na gari Allah tabaraka ta'ala zai shigar da su zai shigar da su aljanna wanda korani suke yawo a karkashin ta da awawun fiya subhanaka allahumma addu'ar su a cikin aljanna shine subhanaka allahumma wa tahiyyatun amma kuma gaisuwar su aljanna shine assalam assalamu alaikum karshen kuma addu'ar su shine alhamdulillahi rabbil alamin duk wannan yana nuna cewa aminci ne a cikin aljanna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisi ingantacce a aljanna Allah ya tana dawa mu'minai ma la ainu ra'at wala udhun sami'at wala kadara ala qalbi basharun katun wani abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labarin sa ba kai bai ma taba darsuwa a zuciyar dan adam ba akwai mataye kyawawa da 'ya'ya kyawawa da mazaunai kyawawa da kwanciyar hankalin da babu tashin hankali a bayansa da zama wanda babu tashi na komawa wani bala'i har abadar adilina wa addala kuma addalan ajaran karima kuma Allah tabaraka ta'ala ya tanada musu ajaran karima wata kallada lada mai girma wani babban malamin cikin malaman tafsiri na sai Imam Fakhr Razi yana cewa a hankali na dan adam idan aka ce an tanadi abu wani mutum zai zo gurinka ko wani abu zai faru gare ka sai ka yi abin nan tanadi a al'ada duk abin da kai ma tanadi abu ne wanda idan ya zo maka baka tattun ba za ka iya mai tanadin ba bari ba da misali yanzu akwai waɗanda masu rangwamen kuɗi ba su da ba su ba su da rufin asiri wa'insu tun daga farkon azumi suke ta tanadin kayan sallar 'ya'yansu wa'insu tun wata biyu da suka wuce suke ta tanadin abincin da za a ci a gidansu saboda sun san idan aka ce bari mu zauna sai ramadan ya zo sannan mu fara tanadin haka ba zai yi ko wannan shine al'ada abin da ake nufi da tanadi sai ce to me isa Allah ya yi wa mutane tanadin tanadin aljanna da lada mai girma alhadi shi aikin sa kai kun fa kunne sai ba kansa da kansa amsa yace wannan tanadi na Allah tabaraka wa ta'ala da ake gani tanadi ne wanda na takrimi ne tanadi ne na girmamawa shi ta ce wa adala wa ajaran kariman na karamci ne ba wai dan Allah ba zai iya bane ba idan Allah ya so zai ce ba zan muku tanadar aljannan nan ba ko sai kun zo kai a saba da ita amma ya ce ya tanadi aljannan nan cinci ne sabiku ila sariku ila mazratun min rabbikum majnatun abdullah sama salat sai ce mai uiddat lil muttaqin an tanaje ta ga suwa ga waɗanda suka ji tsoron Allah huta ma yace wata kunnar lati ko iddat lil kafirin an tanada an tanada da wuta ga watakan waɗanda suke kafirai anan abinda ake nufi shine misalin shine Allah ya yarda takrimi kuma yadda zan bada misali shi ma'anar shine sai aka ce wa sarkin gari ga wani bako nan zai zo ya gaishe da kai wani babban bako zai zo ya gaishe da kai ranar goma ka watan kaza aka ga mai tun ɗaya ga wata zai ce to a tattaro jama'a da Allah a tanadi kaza a tanadi kaza a tanadi kaza don mu mu girma bakon nan ba wai ana nufin sarkin ba shi da abin da zai ba wa bakon ba idan ya zo amma sarki zai ce a tanadar mai cincin don girma bakon kuma ya fi girmamawa a ce sai da bako zai ce a je a buɗe kanka a kawo a kan ya fi girmamawa a ce bakon ya zo ya san an tanadar mai a kan sai da ya zo sanar ce a je a kawo ba sai ba ku an fahimci wannan ibara to haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa mu'min saboda ne kasancewarsa wa kana bi mu'minina rahima ya kasance mai jin kai da mummune sai dina umar radiyallahu anhu tsara wace hadisi gare shi na cewa wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ba'dul gazawat a cikin wayan to shashi na yaki an gama yaki daga cikin ganima da bararri da binna ribatattun yaki da aka kamu akwai wata mata wadda take shayar da ƴaƴanta danta sai ta tawo tana neman danta domin ta shayar da shi bata gan shi ba ta je nan ta je ta har ta ga ɗan nan naka tana gani ta tafi a guje ta ɗauki ɗan nan ta rungume shi ta ja gefe tana shaɗe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ga wannan matar yadda ta ji daɗin ɗanta yadda take jin tausayinsa yadda ta kasa samun sukuni bayan gama yakin nan har sai ta ga ɗanta sannan ta shaɗe shi suka ce yace bisso da duk tausayi da duk jin kai da suke wa ɗanta bai kai yadda Allah tabaraka wata'ala yake jin kan mumuni ba bai kai yadda Allah tabaraka wata'ala yake jin kan mumuni ba shi sa wa kana bil mu'minina rahima ya ta ƙara tabbatuwa da wa'adda lahum ajran karima Allah tabaraka wa ta'ala ya tana dawa mu'minai wa ta kallada mai girma na'am yayi wannan ne يا أيها النبي أمنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا من الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك تمسكك عشرة
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع فيهم وتوكل على الله وكفي بالله وكيلا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها النبي ya kai wannan manzo mai girma na arsalnaka hakika mun aiko ka shahidan ka kasance mai shaida ga abin da aka aiko ka gare su da wanda aka aiko ka gare su wa mubashiran ka kasance mai bushara ga aljanna wa naziran ka kasance mai gargadi da wuta wa da'iyan ilallahi kuma ka kasance mai kira zuwa ga Allah bi izinin Allah wasu sirajan munira kuma ka kasance fitila mai haske wa bashir mumini na bi anna lahum min allahi fadlan kabira kai wa mu'minai bishara cewa suna da falala da girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wala tudil kafirin wal munafiqin kada kai da'a ga kafirai kada kai da'a ga ga ga munafikai wada azahum karbu da cutar wasu karka damu da cutar da duk suke maka wa tawakkal ala Allah kai tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala wa kafa billahi wakila hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya isa ya ya isar maka kasancewarsa majibancin lamarinka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a ya ayyuhan nabiyyu wannan ya ayyuhan nabiyyu ita ce ta uku a cikin wannan sura ta suratul azab makaranta ta farko wannan tana magana ne tsakanin alaƙar Allah da manzon Allah da yake ya ayyuhan nabi taqallah wa la tu'il kafirin wal munafiqin ya manzo ya wannan annabi ka ƙara dawwama akan tsoron Allah da kake yi da man can kana kai wannan alaƙar sa ne da Allah a ya ayyuhan nabi ta bi ta kuma Allah ya kira shi ne abin da ya kunshi tsakaninsa da matansa ya ayyuhan nabi kullu azwajaka in kuntunna turidun al-hayata ad-dunya وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا هو يا منزول يا يا wannan annabi ka gaya wa matayanka idan har kuna son duniya da zata da kawace kawacenta to ku zo da sallame ku sallama kikkiawa a sai kuma wannan ta uku ita kuma ta nuna girman manzan Allah ne ta nuna siffar girma da Allah siffofin girma da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta goma shi da shi ya wani bi minna arsalna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira wata kan Allah ya ambaci manzon Allah da siffofi guda biyar masu girma mun sha faɗa cewa ya ayyuhan nabi'u kamar yadda ƙira'ar imamu nafi ta zo da shi cewa ya kai annabin nan ma'abocin ta'ada da girma da labari mai girma inna asal naka hakika mun aiko ka wannan nuna din ne na azama ne nunin azama ce wanda take nuna buwaya da girman Allah cewa mun aiko ka ya rasulullahi inna asal naka shahidan sufa da farko kenan mun aiko ka ka kasance mai shaida ga al'umarka kuma mai shaida ga al'umar sauran annabawa da muka aiko tabbacin haka shine faɗin Allah cikin suratul baqara wallazi وكذلك جعلناكم أمة وسطا litakunu shuhada ala an-nas wa yakuna ar-rasul wa yakuna ar-rasul alaykum shahida haka zalika ja'alnakum ummatan haka zalika muka sanya ku al'umma wasata wanda kuke tsaka tsaki zalika lakum ummatan wasata litakunu shuhada ala an-nas domin ku kasance masu shaida ga mutane su ake nufi annabawan Allah fa annabi nuhu ranar tashin kiyama Allah zai ce wa annabi nuhu a shin aikenka da muka cikin jama'a ka ka isar da sako ya ce Allah na isar ku ba maki Allah sai ya mai karba ce waye shaidar ka ya ce Muhammadu wa ummatu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa a tafiya al'ummar manzon Allah a tambaye mu annabi nuhu ya isar da sako mu ce kwarai kuwa ya isar da sako ya Allah sai su ta yaya kuka san ya isar da sako bayan ko a can karshen zamani kuke sai mu ce ai manzon mu ya ba mu labari haka mun yi wa manzon mu shaida shi ya ma isar da sakon ko ya ba mu labari cewa Allah ya ce inna arsalna nuhan ila qaumihi anan zur qaumaka haka zalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa eh na isar da sakon haka kuma na gaya musu haka صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا كما من بشارة زواج الجنة yana yana yi wa muminai salihan bayan Allah musulmai na gari bishara cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada musu aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada musu aljanna yana mai musu bishara da da gafarar Allah yana mai musu bishara da rahmar Allah da jin kansa da tausasawa ta Allah tabaraka wa ta'ala wannan zira mai gargadi ga kaga sufa ta nauke nan sufa ta uku cewa mai gargadi zuwa ga wuta yana yana wa mutane gargadi kada ku yi aikin shiga wuta kada ku yi aikin da zai janyo muku azabar Allah kada ku yi aikin da zai janyo muku nesanta daga rahmar Allah tabaraka wa ta'ala bashir da nazir Allah tabaraka wa ta'ala ya ya karrara su da yawa a cikin alkur'ani domin ka san siffar manzan Allah ce mai girma shine Muhammadu Bashir Nadir shine Muhammadu wanda yake bishara ga aljanna Muhammadu wanda yake gargadi zuwa ga wuta idan muka duba cikin suratul baqara za mu ji Allah tabaraka wa ta'ala ya cewa inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadira man aiko ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da gaske da addinin gaskiya kai mai bishara ne a matsayinka na mai bishara ga aljanna kuma matsayinka na mai gargadi ga wuta wala ta sal ala sahabi jahim ko sannan a cikin suratul ma'ida za mu ji Allah tabaraka wataala yana cewa ya ahli kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhirin faqad ja'akum bashirun wa nadhirun yace ya kuwa inda ya kuma zawali tabi hakika manzo qad ja'akum rasuluna manzon mu ya zo muku wanda ya zo a kan fatara ta manzanni bi ma'ana bayan tafiyar manzanni da ɗan wani lokaci mun yi haka ne an taƙulu ma da annanin bashirin wala na zirin mun aiko muku wannan manzan ne don ranar tashin alƙyama kada ku cewa Allah ai babu wani mai bishara ko wani mai gargaɗi da ya zo mana sai Allah ya ce don haka gashi nan faƙad ja'akum bashirun wa nazirun ai haƙiƙa bashirun annakira ta duk ta'azzimi a wajen malaman lugha duk inda ka ji an ce bashirun nazirun ko bashirin nazirin ana nuna abin na mai girma ne hakika wani manzo mai girman kadari mai bushara ya zo muku hakika wani manzo mai girman daraja a wajen mu mai gargadi ya zo muku a cikin suratu suratul arabi zaka ji na ce ana illa nazirun ko bashir ni ba Allah bane ba ni ba dan Allah bane ni dai kawai bashirin ni mai bishara ni mai gargadi ne kada a shiga kada a aikin wuta kuma ni mai bishara ne zuwa ga aljanna a cikin suratul fatirin zamani yana cewa inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira ko man haiko ka da gaskiya ka kasance manzo ka kasance manzo mai bishara ga aljanna mai gargadi ga wuta a cikin suratul sabai yana cewa wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama face ka kasance ga dukkan halitta ga dukkan mutane ne bishara ga aljanna mai gargadi ga barin shiga wuta haka zalika cikin suratul fati zamu je na cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira kwatan kwatan irin wannan ta suratul ahzab ko hakika mun aiko ka mai shaida kuma mai bushara mai kuma gargadi ga wuta da cikin billahi ko da sauransu wa da'iyan ila Allah bi iznihi kuma ka kasance mai kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da izininsa shehu radiyallahu ta'ala alaihi ce da wannan ake muka san cewa ashe sirrin izini yana da matukar amfani shine ainihin abin da yake shine asalin abin da yasa sufa yake ba da izinin ɗabi'unsu ba kawai sai haka an ci ana lazumin safe lazumin yamma wazifa zikin juma to ba sai na dina ne ma a wajen wani ba kawai bari in je in zo na ne yace ga Muhammad Rasulullahi mafi kololuwar daraja a wajen Allah shi ma kiran da zai zuwa ga Allah sai da izini sai da ya samu izini daga hadar Allah ashe kenan talqini na wa mutane ɗabi'un sufaye daga hanyar izini abu ne wanda yake da madogara asali a shari'ar musulunci ka duba ga annabi adamu da Allah ya ce fa'ata adamu rabbahu farawa ai ba kawai shi kenan daga baya kuma Allah ya tuba mai a malaman tafsiri sun ce sai da ya shekara ɗari uku yana neman yafiyar Allah akan wannan kayan itatuwan da ya ci amma hadara ba ta wani irin komai ba saboda ne saboda abin da yake roƙon Allah da shi babu ne amma da hadara ta mai izini fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alai da annaba adamu yayi ya karba Allah ya mai talqini na lakana maka suna ai kaban nan shikenan fatalaka adamu min rabbi kalimatin fataba alai da yayi amfani da wannan abin da aka yi mai talqinin sai aka tuba mai ashe kenan izini yana da matukar amfani kuma lalle shawara da Allah ta'ala an yace abin da yake kunsa da izini sai ganshi yana da sauki sai Allah ya sauƙaƙe maka shi amma da abin da ba shi da izini wahala gare shi ko abin da ba shi da izini aka ganshi da wahala gare shi bari ka gani bari in ba ku shi misali duk mutumin da ya je ka ɗari ƙarfi ɗari ƙarfi da cikin ɗari kun sufa ne za mu je mu tarar cewa shi fa wannan mutumin a yi a kwana a tashi a kwana a tashi tun yana yin lazumin safe a tsakanin minti ashirin da biyar zuwa talatin zai ga yana yin minti ashirin sha biyar goma ta wallahi wani ma sai maka lazim kafa mutu ya kuma abin ya riga ya shiga ya bi jinin jikinsa ko zai wahala ɗan ɗariƙa ka ga ya kwanta bacci alhalin da yi wazifa ba mai lazumin ya yamma ba ko wani ko lazumin sa dai yake samun sukunin bacci na nana haka ne wallahi bacci ma wani baya zo mai dole sai ka tashi kai alwala kai wazifarka sai ka samu wani kwanciyar hankali to bainama shi kuma wanda ya karbi azkar ba tare da izini ko cikin littattafai ko wani abin nan za ka gan shi mutum ne wanda duk ranar da yake da wani bizi na shi wani shigoni nasa yana cewa assalamu alaikum ba ruwan shi jama'a subhanallah alhamdulillah na kai tashi kuma zai wahala ka ga mutum yayi shekara guda tir bai fashi ba irin wa'annan azkar din marasa izini zai wahala haka ne kuma haka ba saboda waɗancan din ba ma abokan izini bane ba har ta fahimta wada yana dubu wasirajan munira kuma kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sufa ta biyar kenan kai fitila ne munira anan Allah ya Allah ya sifanta rana da sirajan wa haja ko wajalan sirajan wa haja musanya rana ta zama to haske ko fitila mai hasken mai karfin haske shi kuma da Allah ta kace mishi da ayyuka ne wa sirajan munira to siraj sirajul munir ya fi sirajul wahid falala da girma shi sirajul wahaja wani irin haske ne mai tsatsi mai kone jiki mai sa kai da zafi ko idan rana ta mutu kai ba ka yi duban kanka haka idan kai ta kallon ranar ko kama iya samun damuwa haka ne haka zalika idan idan idan ka shige ta dan lokaci kalilan zafin zai ishe ka kamar da yanayin da muke ciki a yanzu bayyana ma shi kuma sirajin munir wani irin haske ne mai wani irin fitila ce mai haske tare da sanyi shi sa Allah ya siffanta wa kamarar munira ya siffanta wadda da haske irin wannan ba ka taɓa jin zafi ba a wata ba za kuma ka taɓa idan ka taɓa samun matsala ba don ka kora ido kana kallon wata to haka hakikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba haka ba hakan yana nufin cewa hasken rana kuma ya fasikin manzan Allah ba ta bari dai daga haskensa ne sallallahu alaihi wasallama eh daga hasken nasa ne ranar da watan dukkaninsu ma suka suka samu nasa hasken sai na jabir bin abdullahi ansari ya ce wata rana cikin hadisin gasa ce cikin dare sha cikin dare lokacin wata yana da daren sha gargaza na fito sai ga manzan Allah na towa da gidansa sun ce yawwa sau dai barin ga wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da watan nan wai wanne ne ba su ya ce sai in kalli annan sallallahu alaihi wasallam sai in kalli wata sai in kalli manzan Allah sai in kalli wata sai in kalli manzan Allah sai in ga wata wallahi sai in tabbatar ya ba wata sai in sai in tabbatar cewa ya wata haske kuma hadisin sai da Aisha radiyallahu anha shi zai kala tabbatar mana haske manzan Allah ya fa na wata ta ce ina inki a ɗaki na da daddare allura da tawaki ko ta ce ina da laluba ta kasan gida ne na mutanen da babu da bai ƙasa ce ina laluba a hankali ba na san in taɓa ta da sauri ko in je inda take ta soke ni idan da inda hasken wata mai haske ya fa ya fa su maza da haske sai ta daga labarin ɗakin ta hasken wata ba ta haske ta baka ko to kuma ta daga a mataka ta ne ta ce ina cikin duba wannan kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya ce yawwa ya rasulullahi wallahi allura ta nake nema amma ban gani ba kana shigowa wal hasken sa to ba wannan bane ba ma zai baka mamakin hasken ai shi mafi kololuwar girman hasken shine ba wai shi ba abin da ya taba ne sai yake haske yake haske ta bai sun zo na wajen manzon Allah su uku suna ta hira dare tsala suka tashi za su tafi magana ta zasu ya ɗauki sandar ɗaya daga cikin ko ya taɓa ta ba kawai ya bayyana saboda wai hannun asirajul munir muhammadul munir ya taɓa ya kawai har ya bayyana ya ce kawai maka ɗauki hanya maka ta tafiya muna ta su kawa da muka zo inda zamu rabu wannan ya garin su ya unguwar su wannan ya garin su sai ya ɗauki to ka duba gani ba wai abinda hannun manzon Allah ya taɓa ba a'a abinda hannun abinda ba abinda ba hannun manzon Allah ya ba da haske ba a'a abinda ya abinda annabi manzo Allah ya bashi haske shi ma hasken yake bayarwa shi sai dan ya dauki shi wani sanda sai ya kara shi ma sai haske ta kama shi ma dan ya kara shi ya kama shi ne shi yake a barbun bada na hawal maradi ya maqu fa hablu mar'an zal ma'ul barbu ya maqu la mahtabi wa nun wayka hita sababatan warqa raqa jam'in sa'at al-hayy tahajjab تذكر أيام السباع وهي قد مضت فلم يبق إلا لو أتوا وتوجه وينا زونني كوي كما ذا الله haske na sai bayyana ga shi Ibrahim yace a bar mun bada shin walqiya ce ta haskaka nawal maradi katarnin wa'annan gidajen nawal maradi ya ma'u fa habni mar'an idza ma'ul barqu yajma'u ka ɗauke ni a matsayin wani mutum ne wanda duk lokacin da wannan walƙiya ba fa irin wannan walƙiya ba bi ma'ana duk lokacin da annabi ya bayyana gare ni ya zama koi ba na iya rike kaina sai in ji koi ina zubar da ina zubar da hawaye ina kuka ina kuka amma haka bi wani mai kai ta sababata wara ka ka da sun sa'adal hayyi ta'ajabu yace ga nan lokacin sa'adal hayyi mutane yan yan unguwa mu duk sun yi barci ne kuma ina kuka saboda wancan walƙiyar ta manzan Allah ta bayyana gare ni kuma kada ka yi tunanin cewa wannan yaƙi ne na waƙa Sheikh Muhammad Sani Awal yana faɗa yana cewa wata rana da suka je ƙasar Misra da Shawar Jallahu ta'ala an suka je wajen tarihi da aka kawo takobi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shugaban ya karba sai ka karwa yarin da saboda haibar manzan Allah jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jalla daha wa ta'ala fauka fikiri wa makani da yau manzan Allah bai tuka sama da guda dubu uku karshe ko sai ce jalla daha manzan Allah ya ɗaukaka wata'ala ya girmama fauka fikiri ya fi karfin tunanin barhama da wa makali ya fi karfin duk abin da barhama zai fara ya ce kawai sai na gashe yana zubar da hawa yana kuka ya ce tsakani da Allah ni kukansa ne ma ya sani kuka kukansa ne ma ya sani kuka saboda me yana ganin da tsoro nan da wuce shekara 60 a raye a fuskarsa bakin gashi in akwai ɗayi za ka gani amma yana kuka yana shishika kamar yadda yaro yake kuka yana ajiyar zuciya saboda ne saboda shi ya san wannan hasken da yake gani mu gama gari da zunubi ya hana ruhi kamar su gani sun ke ta ganin takobi sai abu ce ta ce idan aka yi madina idan shawo ya je ziyara ka san lokacin baya wannan demarcation ba ana iya gani idan idan ya muwajiya ce raudar sharifa idan ya gaba ta gaba da raudar manzo Allah kan bani sama idan ka ga hawaye yana zuba za ka ga diskin gashin ta tsaya ko kokun gashin ta tashi take ko ina na tsatsamin da gudu shekarar ƙarshe da ya je waduwa yake ɗaukar fata mahaɗuwa ke ɗaukar sa yana kuka yana cewa jumu'un karakarakin lujjani tubar hinu halasin ishaɗu bai na malwaktu mawhinu ya ce wata kan hawaye ne suke zuba kamar yadda ruwa ke za muka gani jini halasin ishaɗu wannan hawaye suna tabbatar da gaskiyar sauki na ga manzo Allah gashi ba na so in tafi bai na malmau wakti mawhiru ka kuma lokacin tafiya ta yayi duka askarawa da duka fararen fata da bakayen fata ko kansa ne yasa kowa ya ma kasa addu'ar da yake ya tsaya na cikin to wani wane wai wannan ya ba su amsa ce huwa hibbu ibrahim qad ja'a zahiran li ahmad khairal alamin wa shakira wa man kana yadhu للمدينة زائرا سواه فإني جئت أحمد الباجع yace kai huwal hibu wannan masoyin ne ba nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo dan ziyarar manzo Allah kuma yace manzo Allah nagode ba wai neman wata a'a kawai annabi nagode kawai duk wanda yake zuwa ziyarar manzan Allah duk wanda yake zuwa Madina dan ziyarar wani abu saboda a lokacin kanshi kanshi mutane suke cewa idan ka je madina ka zarci manzo Allah ka je ka zarci masallaci ka je masu quba ka je ulka menene amma ka ka je da ziyarar da niyyar ziyarar manzo Allah shi shehu ba mai tasanta tashin hankali bane ba yace duk wanda zai je madina za dan ya zarci wani manzon Allah ba laifi amma ni barhama wajen manzo Allah nake zuwa ziyara ba wani cewa kai dan bid'a ne ko ka ba ruwa na da bid'ar ka ni ka je kai naka da kun ji kuma laifin kenan amma ni dai ba zan je madina ba da niyyar ziyarar wani abu ba manzo Allah bari ma da kufaɗin da masallacin da masjidar kibla ta yi din da uhud din da badar din da ma duka a makin din sun manzan Allah nake gani yana faɗa wani waje na cewa idan ina tafiya a garin maka da madina ina harsashe ina ganin manzan Allah inda yake tattakawa da kuma da to idan soyayya ta kai soyayya ƙarfi ƙarfin soyayya ya ta a zuciyarka sai Allah ya yi idan ka na zuciya sai ya bayyana maka wannan nuraniya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga farkon mataki za ka Allah ne saka maka so da jin nauyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan za ka wuce wannan marhala ka shiga cikin next level wanda shi kuma zai kama tsayin za ka ringa mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma a ce ka kai next level ka ga lokacin da kake zaune kake halarto manzo Allah sai ka ji kamar ga ka gashi daga nan wajen sai ka ƙara samun salatar tarki na idan zikirar rubi kenan sai ka ƙara samun wani tarki sai zama to ka fara mafarkin sa dama ya ce mara ani fil manami fa sai rani fil izzati fa inna shaytana la yatafassal duk wanda ya gana mafarki zai gana bayani shaytan ba zai iya ɗauka kwafi na ba sai ka fara kana samun gamo daga tarki mafarkin sa to mafarkin yana nuna cewa kana da wata tabbacin cewa kana da tiketin cewa tabbas za ka gasa a duniya ko da kuwa gai ko da ku ana sauran sakan goma sha biyar ka koma ga Allah ta kaga idan kuma Allah ya baka ka kai ga matsayin wanda suka samu fatul akbar sai zama to kai kana ganin shi a kodin shi a kodin shi akwai waliyan Allah waɗanda kusan duk rana sai sun gama zama sallallahu alaihi wasallam akwai wani da yake da zan tashi in tun daga safiya har dare ban ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba to ba zan iya kana da shi musulmai wallahi akwai wani da ma suna ganin su ashirin da wani ina sai dai muhammad da marawu akwai waɗanda manzan allah bai taɓa ma gushe musu ba shi ibrahim ma gaba an ni gara barran wala bara ni ai bai taɓa ma gushe min ba ina tafiya a sama ne ko a ƙasa ko a cikin jirgin ruwa duk inda nake yana tare da Allah ya ba mu albarkacin su Allah ya ba mu sayar manzon Allah Allah ya kama kan wannan mukamin Allah ya riskar da mu wannan haske na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan kasa ta mu ya kama daga dukkan sharuka da fitinu da rashin tsaro da talauci da ya mamaye jama'a Allah duk ya dake su a zaman annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara su da lafiya da zama lafiya da rayuwarta waɗanda suke neman addu'a a gurin mu Allah ya biya mai biya musu dukkan bukatu muna sanar da mutane insha Allah ranar laraba mai zuwa ranar za mu rufe tafsirin nan insha Allah sai kuma yawan rai Allah kuma ya yawatar da rayuwar tamu mu samu na shekarar baki a ce ma sa faci Amin. Amin. Amin.